أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يزري لنا بهذا المحضر والتالي في بنظرة تأتي لنا بالزفر الفصل الثالث والعشرون فصلين عشرين دقوقو الخوف صوران الله منظر الله صلى الله عليه وسلم والطاعة da ibadar annabi sallallahu alaihi wasallama min Allah daga Allah wa amma khawfuhu amma tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min rabbihi daga ubangijinsa wa da'atuhu da bin ubangijinsa lahu gare shi wa shiddatu ibadati da tsananin ibadar annabi sallallahu alaihi wasallama fa ala qadari ilmihi to ibadar annabi da tsoron Allahnsa da bin Allahnsa to gwargwadon ilimin manzon Allah yake yi gwargwadon ilimin manzon Allah alaƙadar ilmihi bi rabbi gwargwadon saninsa da ubangijinsa shine arifi yayin da ya yi fana'i sosai ya san Allah sosai yadda Allah ya dace a san shi to yayin da ya fi jin tsoron Allah saboda ya san ba komai a gaban Allah tabaraka wa ta'ala shi babu ne kawai Allah ne kawai akwai Allah ne mai ƙarfi Allah ne mai kaza Allah ne mai kaza shi ko babu to ina babu za ta girman kai ko ina babu za ta ga ta isa a yi mata wani abu duk kaza kaza duk gaba daya da samuwa tamu da duk wannan abin da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafarki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane duk a cikin bacci suke randa suka mutu ne suka farka duk a cikin wai a cikin barcin ne duk ake kasuwancin ake komai ake komai ake komai da haka yanzu da kai an ce fuf mutum ya mutu kawai ya farka kai man kana barci kenan fuf da zai kaje ba da ba da so ba tsamani kawai dai ka ka farka idan ka ya bude kana jin abubuwa to wai gaban haka ne da ka da mutum ya mutu to ya farka shi kenan to wanda ya san wannan ya san tsoron Allah kuma ya san girman Allah to ya fi kowa tsoron Allah me ma'anar wannan tsoro tsoro cewa Allah yana da ko mala'iku masu kula a keko duk ba irin wannan ba ma'ana kunya tsakaninsa da Allah saboda wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala akwai wata amana kuma akwai wata yadda tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala shari'a abinda za mu iya gane dan nan wajen saboda yana da hadarin faɗa mutane su ce shari'a ta ajiye wai duk wanda yawa kansa ulhuwallahu dubu saba'in ya yanta kansa ya sayi kansa dan aljanna ne itaqatul kubra itaqa ko ko mutum ya yi la ilaha illallah la ilaha illallah dubu saba'in to shikenan ya sayi kansa duk gaba kiya to ina kuma wanda ya ma'arifa hmm wanda ya ma'arifa kaga yanzu wanda ya ma'arifa yana da wani garanto amma duk dai wannan ya ba zai sa yanzu kuma kunya ta shiga tsakaninsa da rabbul izzati irin wannan kyauta da Allah ya mata irin wannan baiwa to kuma yanzu ibadar da zai yi ta kunya ibadar da zai yi ta soyayya ta fi ibadar da zai yi ta tsoron hijabi ta yana mahajubinsa yana tsoron kabari yana tsoron wuta yana tsoron waye da haka rabi'atul adiyya ta ce Allah ina bauta ma ne dan aljanna ka hana ni aljanna ina bauta ma ne dan tsoron wuta ka jefa ni ciki don na zama katuwan mashirka na bauta ma ba don kai ba ba don ka isa ba na bauta ma don aljannaka na bauta na yi ta bauta ma ba don tsoron ka isa ba ana bauta ma don tsoron wutarka to haga wannan makamin manya ne to yanzu to ita yanzu me take yi don me take ibada don in ta ce tsoro ita na nufin soyayya da kunya da haka shibli yake cewa wayo zunubi na ko an gafarta ai ne na san nayi wa sau'ata walau gufiran to yanzu sai kunya ta shiga tsakanin dan adam da Allah tabaraka wa irin wannan baiwa da Allah ya masa sai ya ga yanzu duk ibadar da yake kamar yadda shi annabin ya gaya mana duk ibadar da yake godiya yake da haka shi a wajen arifi shi a wajen arifi ibada da waye ya ce wai sai ga wani abu yana wa Allah kamar hijabi ne shi a wajen arifi saboda sanin da yake tsakaninsa da Allah ta da ne yake yi yanzu ya tashi zai yi wani abu duk gaba kida to amma dai da na gaba ake ganin zurfin ruwa tunda dai komai ma'arifan arifi dai bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to jibi irin wannan irin wannan irin ibada ta annabi sallallahu alaihi wasallama jibi irin wannan ibada ta annabawa jibi irin wannan ibada ta waliyai jibi irin wannan ibada ta arifai to wannan kenan sannan kuma shi ikilasi din nan dama ikilasi ma'anarsa ka yi ma'arifa kuma ka dawo ka yi baƙa'i ka dinga ka dawo kana ibadar kamar yadda kowane mahajubi yake kai ma haka to yanzu kake da ikilasi a zahiri ga ta kana yi kafu duk ɗan yi ma yi a batini ka to wannan shine ikilasi ka ba naka a ciki ba kaza ka a ciki to duk wayannan abubuwa dai da annaba ake ganewa yanzu wannan ibada da annabi yake yi ma'ana ta godiya yake yi ba wai yana saboda an riga an gafarta masa an riga an ba shine ma aljanna kanta da shi ake shiga aljanna to ibada me yanzu wani mu da zai ji an ce an kulla aljanna an kulla wuta ai shikenan daga ranar ya naɗa buzunsa ba zai ƙara sallah ba duk gaba amma shi ba annabi sannan ma ya fara sallallahu alaihi wasallam kuma haka yayi ibada tun ba wutar ba aljanna ba saman ba kasan ba daga samuwar zatin Allah sai samuwarsa ta sifa Allah tabaraka wa ta'ala yake bautan Allah tabaraka wa ta'ala yake tsarkake Allah yake godiya da haka ma sunansa Ahmadu kafin ya zama Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ahmadu ma'ana mafi godiyan Allah mafi kirari ga Allah sannan ya zama Muhammadu kuma shayaban halittan Allah da Allah ma gabaki da diga yanda ayi ana yi masa duk gabaki da haka shehu Ibrahim radiyallahu yake cewa nabiyun manzon Allah annabi ne qubailar kauni tun Allah bai halicci wani abu ba wahada rabbahu manzon Allah ya kadaita ubangijinsa yake ta ibada yake ta yake ta fana'i to da me za a saka masa ba ai abin saka ba me a nan kawai zati ne a nan kawai to fa sallat alaihi zatu sai zati ta salati a gare shi sai ta tajalli a gare shi kawai a hasin bi zarkar bi shehu ya ce ka ga kan biyan bashi lalle an biya an biya bashi ya yi dan zatin Allah kuma zatin Allah ta yi salati a gare shi ba wani abu da za a biya shi da shi aljanna da ta jikinsa aka yi ta wutar ta shi haskensa aka yi da ta da da abu ko wannan ba wani wani fada sirri ba ne yanzu da da firji kankara da ruwan sanyi da muke sha da hita gas kuka da ake dafa abinci da ciki duk daga electric suke da zafi da sanyi gashi nan yanzu duk daga cikin electric to da wutar da duk daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu manzon Allah ibadarsa godiya ne da aka shehu tijani abul abbasi radiyallahu anhu yake cewa ibada yan dariƙa ta godiya ne saboda da shiga dariƙa ma Allah ya gafarta ma kuma ka dawo kai ta yin ibada tukuru godiya kai ne babanka ya siyo ice ko babanka ya siyo buhunhunan shinkafa ko babanka ya siyo doya aka zo aka jirgi a kofar gida babanka ya ce da almajirai ku zo ku ɗebi wa'annan ku shiga min da su cikin gida zan ba ku naira dubu kai kuma ga ka zaune a yanzu dai babanka ba ya ce ka tashi kai wannan aikin ba kai ma dai tun da dai gidanku aka kai abin nan kuma kai ma da kai za a ci ai za ka tashi kai aikin tukuru in ana biyan kuɗi za ka yi wajen ma ku kallon kama ba za a yi kuma za ka tun da dai waye zai ci to duk gaba kira kaga yanzu kai aikin da kai aikin godiyan Allah ne ai mu ne za mu ci wannan yanzu kai aikin godiya wancan kuwa almajirin da yake kwasar doya yake kai cikin gida ko icen ko waye shi ku aikin kuɗi yake kai ku naku ne kai ku yanzu aikin godiya kake to bambancin aikin arifi da arifi aikin godiya yake mahajibi ku aikin kuɗi yake sai an biya ni akwai jannatul ma'awa Allah na yi ma ibada ka to Allah ya ka biya da kaza da kaza to kuma yana da kyau kenan kuma Allah zai biya shi da Allah da kaza da to wannan shine gwargwadon sanin Allah mutum gwargwadon tsoronsa da Allah ma'ana kunyarsa da Allah sansa da Allah tabaraka wa ta'ala duk gaba ke da tunda shi arifin ka biyo mata hanyar tsoron ma to kaman ka zuga shi kamar ka zuga shi saboda haka ranar tashin kiyama akwai wayanda kowa ya ji tsoro amma su ba sa tsoro wani fi masta hatan fusuhu kare suna nan cikin ta dan da lashe-lashen su saboda yanda nan duniya ba wannan a gaban su haka lahira ba kuma ka ce babu bakai ta buga shirme ba kuma mutum ya ce ba wai dan wai ya san wannan ma'arifin bane kawai dan dai wani dan shirme ne kawai washe zan tashi wani aiki to yanzu da kake tashi kake aiki ma ai wani aikin kake da kace ba ka tashi kai aikin ba ka kida ai yanzu shi ma wani aikin kake wani ya ga yan sojoji suna zaune ya ce sannun ku da huta suka je to ki zo nan ki zauna ke ma ki zauna ya zauna ya daɗe ya daɗe ya gaje ce ina so ta suka ta aiki huta mu ma yanda muke huta ake ma ki huta daga baki daya kaga wai ashe sunan ba huta suke ba aiki ake to tun da je hutu ne kai ma zauna ka ji in hutun daɗi ne duk gaba ki da gwargwadon sanin Allah mutum gwargwadon tsoron Allah sa gwargwadon ba kuma yadda mahajubi yake zato ba kuma wannan ibada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai in ka ganta za ta baka tausayi za ka ji tausayi da Aisha ta ce hakuka take masa an shi ko dadi yake ji shi ko godiya yake to wannan kenan sannan kuma duk in ka gode Allah zai kara ma da in shakartu la azidannakum shukuru Allah ya ce i'malu ala dawuda shukura ƴaƴan gidan dawudu ku aikata godiya ma'ana godiya aikata ta ake godiya baki ma godiya ta amma kuma ka aikata ta to yanzu tun da kai fana'i ka san hadaran Allah kuma ka dawo kake gode masa da baka'i din nan da wannan ibada da kake sai Allah ya ta ƙara ma ma'arifa sai Allah ya ta ƙara ma daɗin ibada sai Allah ya ta ƙara ma da an samu shehunan da suna salatul fati suna jin daɗin miyar miya kala-kala daɗin salatin a bakinsu an samu wanda suna karanta ƙwayar suna jin daɗin wannan ƙur'anin yana zaƙi a bakinsu suna ibada suna jin daɗin ta duka baki ɗaya ko mutum bai kai wannan ba ma duk ran da kai wata ibada za ka ji yinin kana wani irin nishaɗi ajiya na ibada ran da kuma dan karewa kai kai ba ka ji dai zuciyanka dai duk ba daɗi bare kai bacin la'asar na ka ji kamar an ma faɗa duk gaba gida to manzalla ce imani yana karuwa da aikin aiki yana karuwa da karuwan aiki yana raguwa da raguwan aiki al'imani ya zadu bi ziyadatu al'amal wa yanqusu bi naqsi to kaga yanzu wannan ibadar da nake yi wannan yanzu wanda zai ce ai saboda arifi ne arifi ba zai faɗa ba sai dai a farkon tafiyarsa lokacin yana cikin damsuwal ama yana cikin damsunsa to wannan shari'a ma ta yi uzuri ya ma'uzuri mahaukaci ne na mahaukaci ko kashe mutum ya ce me yasa ka tsaya mahaukaci ya ce me yasa ka tsaya duk gaba ke da mahaukaci ne duk gaba ke da to shari'a ma ta yi amma kuma bai dorewa zai dawo ya baka'i zai dawo ya ce zai ci abinci zai dawo ya ce ma'ana ya yi baka'i kenan to wannan kenan to ibada duk gaba mutum in yi wannan sai kariya dan shi ne zai faɗi ba zai ba duk wannan to ba wai dan ya sani ba ne zai ce ba zai ba ba zai ba sai ka ga yana cewa ba zai ba din nan yana cewa ba zai ba din nan in ma da dan hasken ma'arifa ya ga tana gogewa sai ka ji kuma ya shiga wani shirme daban da yayi magana kai ka san wannan amma salu amma salu saboda ya kama tashar daji daga haka daga haka ma sai ya fita daga komai ba kuma a dinga ganin kamar ma'arifa ce ta ma a'a ba haka ba duk da baki da kamar yanzu karfi da yake jikin mu zamu iya shigar da shi ta hanyar alheri ta taimakon mutane zamu iya bi da shi ta sharri kuma ta zalunci ta waye ta ta kaza to haka komai shi ya ce duk abin da wani ya azurta da shi wani kuma zai iya tsiyata da shi duk abin da wani ya tsira da shi wani kuma zai iya halaka da wannan abu daga to amma dan an ga halakakke ba za a ce kuma duk mai abin halakakke ba ne duk gaba ke da sai dai zalunci da da to to abin da za a gaya ma ta ibada annabi sallallahu alaihi wasallama ibadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon sanin sa da ubangijin sa ne to ai ko kai ka ƙarya kake kace za ka koyi da tas Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa idza sara khairun nas sirtu wara'ahu wa in alla yawman fal masiru ba'id idan manzo Allah ya tafi zan bi bayansa in ya tsaya na tsaya shau ya ce ni ina kwaikwayon manzo Allah ce sai shehu gashi yana cewa wala kikti fa asari sai dai fa bin gurabin annabi ka ce dig dig dig dig dig dig shi abin da annabi wala kikti fa asari wa fi ali da ake shadidun alal abai mai tsanani ne a gabai yanzu ko zaman sallar da annabi yake in kace wani yayi wannan sai dai kai ya sallar amma zaman sallar ma ba zai iya zama ma kawai yanzu a karatun da muka yi dan kwaye gida yana yana yin kurfa sa'u urfa sa'u shi ne zaman haka urfa sa'u ke yanzu wani ka ce sai ya yi wannan urfa sa'u a sai dai kamar tirenin ne ma urfa sa'u to likitoci sun ce ana so ko sau ɗaya ka yi a rana ka yi zaman urfa sa'u da zai gyara jijiyoyin gwiwanka da jijiyoyin cinya da abu to urfa sa'u sallah na namiji ne sallah alaihi wasallam to haka ibadarsa tun da dai gwargwadon tsoron Allahnsa to waye kai tsoron Allahnsa waye kai ma'arifansa to ashe da da haka wani ya tambayi sai na Ali ya annabi yake sallah shi Ali ya kai ta ka kai ya kai ta ka kai ha ba kai ya ba to wannan ana nufin nafiloli amma sallah farilla ga ta nan tasbihi uku a kaza mai sauki ne nafiloli farilloli manzo Allah ya nuna ba za ka koyi da shi ba amma nafiloli sai dai kai ma za ka bayan ka kai ta kokari annaba so suke kai kokari ka zama tare da su cikin komai ba wai su ce ba ka iya abin su ba dai amma a kokarta ne ma'ana wannan zai sa arifi kai ya tsaya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba cillawa yake kuma a tafiya irin tasa sallallahu alaihi wasallam dama da ibada ya faro da ita kuma da ita ya ci gaba shi da kansa ya ce na shige na ga Musa a kabari yana sallah na ga ba a kabari yana sallah ba saboda ma'arifa a kabari sallah suke da saboda ci gaba da ma'arifar tasu to haka kowa ma daga baki da ma da to wannan shi wali zalika to saboda haka ne qala fi ma haddathana abu muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin abin da abu muhammad ya zantar da mu ibni attabi ƙira'atan mini alaihi karanta mar hadisin nan ya ce ƙala shi abu muhammad ɗin yake cewa haddasana abul qasim abul qasim darabul siyu mutumin darabul yanzu darabul tana cikin libya ta zama capital ɗin libya ma darabul siyu mutumin libya kenan ifriki kenan haddasana abul hasan al-qadisi abul hasan al-qadisi ya zantar da mu shi ne mai yau rawani kuri da yin jela shi ne a ƙadisi kuri da yana to abul hassan da ƙadisi ya zantar da mu haddasana abu zaidin almarwazi abu zaidin almarwazi ya zantar da mu haddasana abu abdullahi abu abdullahi firabriyu ya zantar da mu shi kuma firabri ya ce haddasana muhammadu bin isma'ila bukari ya zantar da mu shi ne muhammadu bin isma'ila shi kuma bukari ya ce haddasana ya hayar bin bukairi yaya dan bukhairi ya zantar da mu'anil laifi shi kuma ya karba daga malam laisu samar kandi an uqailin shi kuma laisu ya karba daga uqailin an ibn shihab uqail kuma ya karba daga dan shihab an sa'id ibn musayyib shi wa dan dan shihab ya karba daga sa'id dan musayyib sa'id dan musayyib ya ce anna abu hurairah radiyallahu abu hurairah kana yaqulu abu hurairah kasance yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله mai tsada amince Allah sabata a gare shi ya ce law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani la bahiktun qalilan da kun yi dariya kaɗan wala bakaitun kafiran da kun yi kuka da yawa da kun ga kun san abin da na sani sallallahu alaihi wasallam to ina sallallahu alaihi zada fi riwayatina mu a ruwayar da muka karɓo kuma an abi isa tirmizi daga tirmizi mai hadisi shi ma to akwai ƙari akan magana rafa a wushi ko tirmizi ya daga nasa hadisin ila abi zarrin zuwa abi zarrin gifari ba abu huraira ba abu zarrin gifari yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni ara ma la tarawna ni fa ina ganin abin da ba ku gani ina ganin hadara sallah hadisa ina ganin abin da kuka gani wa asma'u ma la tasma'una ina jin abin da ba kwa ji addati sama'u sama tana yin kugi tana ƙara sama tana ƙara addati sama'u sama tana kugi irin rugugugugunan tana kugi wa hukka laha ko wa haƙƙa laha ya cancanta ta yi ya dace ta yi ihu an ta idda ta yi ƙugi ɗin ko ta yi ƙara ɗin sabida me ma fi ha mawdi'u arba'i asabi'a babu wajen yatsu hudu ka yi haka yatsu hudu akwai wajen yatsa ɗaya akwai wajen yatsa biyu akwai wajen yatsa uku akwai wajen yatsu hudu ka yi haka to babu wajen yatsu hudu a sama inda za ka yi haka da yatsunka guda hudu a sama illa wa malakun sai akwai mala'ika a wajen wazi'un jabhatahu ya dora goshinsa a ƙas sajidan lillahi yana Allah sujada ba wani waje da zaka sa yatsunka guda hudu sai mala'ika yana wajen yana to dole su nauyayi sama ko girman ma'arifata da kaza sama ta dinga ƙara za ta yi a waye ke jin wani ƙara da sama ta ke dinga wa sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi ya rantsuwa sallallahu alaihi wasallam shehu mu ce dan dan shehu hadi idan ya karanta magana shehu ya ce wallahi kaga ya kama kusa sai shehu da abin da ya faɗa gaskiya ne bari ya ce wallahi to ina kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon ya ce wallahi na rantsa da Allah law ta'lamuna ma alamu da kun san abin da na sani la zahiftum qalilan da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kasiran da kun yi kuka mai yawa kusan akwai tafiya a gaba akwai ma'arifan hayaƙi kawai muka kofar ma'arifa muka kama ba kowa ba komai to to wannan da kake gani fa so ake ka san da kowa da kuma kuma duk babu ba wai ba kowa ba komai ba in ce da kowa da komai kuma ina yake to sannan ka zama ari ba wai ba kowa nan burin na na abu duk gaba ki jama'a dubi ne kai kenan to ina wa'annan kowa da koman kuma da kowa da kowan kuma duk ƙarya ne samu sai Allah tabaraka wata to daga nan za ka ɗora tafiya kuma daga nan za ka yi ta tara ki daga nan za to ashe lalle an san akwai tafiya da yawa din in kuma mahajubi ne ma ga lahira ga kabari ga wuta ga ga ga ga suna duk gaba ki daya to abu ko to wa mata lazzabtum bin nisa'i da ba ku ji daɗi da matayen ku ba alal firashi akan shimfiɗa su da kun san abin da na sani sallallahu alaihi wasallama sai dai kawai dan dai sunna sa dan dai abu ai auren kaza kaza kamar yadda shi ma yake ai shi ma gashi ya sani akwai yana auren nasu duk gaba da saboda Allah ne ya hore shi kuma ya sa masa duk gaba da wala karastum da kun san abin da na sani wallahi da kun fita ko kuwa shi gashi ya san abin amma Allah ya ba shi ƙarfin iya baƙa'i kuma ya take dama annabi rikicin annabi kenan ga jazabar ga baƙa'i kuma a lokaci guda yanzu ya tashi daga ma'arifan wa ma tilka biyar yanzu ya fana in ya narke kuma yanzu a da da shi baƙa'i wa ma tilka biyar minuka ya musa ko iya asa to kaga sanda to izhab ila fir'auna to tafi kuma wajen fir'auna shi ma akwai shi kaga aidi na ga za ga wani gurin sai su cakuɗa wani abu wanda bai da sanin wannan sai ya ƙi musu uzuri ya ce a kafirai su ce mahaukata ne za ka duk annabi shi an ce wa mahaukaci saboda kafiri zai ga abin da shi yake tsoro shi annabin nan zai tsoro inda ba a iya shiga shi annabin nan zai shiga saboda ba komai ba ma da kaza shi wannan ai ba wannan ba shi da hankali da mai hankali ne ba zai iya kaza zai kaza ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake wada haka to da kun san abin da na sani to da duk ba ku iya wannan ma'ana da za mu kwankwaɗi shehu rabiyallah yana cewa lumuna ni jahalan suna suna zargi na dan jahilci wa aikantu na na yi imani da sun ɗanɗana abin da na sha da sun sha ɗaya ɗayan gomansa yesu ba da shike na alibace sun zama majazubai sun yi daji kawai nan ba za a ƙara amfani da su zamani yanzu ga ina ina zaune cikin gari ana ta komai dan dai sun dan ga wannan dan abin da nake suna ta zargi da su ne kwada shi kenan sai dai ai sallama da su kuma a ce a haɗi kiyama duka to wannan abin da ya faru kenan manzo Allah da kun san abin da na sani to da ku ko amfanuwa ba za ku ba sallallahu alaihi wasallam da da duk ba ku wala karacin da kun fita ila sa'adati da kun fita ba ku da wajen zuwa head kan tudin nan da kun bi duwatsu kawai ta ja'aruna kuna ta kiran ubangiji kuna ta kururuwa kuna kankan da kai kuna neman taimakon ubangiji ilallahi zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ji'aru kukan abu da da da da sai a ita zikiri kawai za a ita mutum ya zama sai a ce ai wannan wannan mahaukaci ne wannan mahaukaci ne da mun sa abin da sallallahu alaihi wasallam rana shi kenan mutum kawai an fauce shi ba su bai dawo lawajittu to abu huraira da lawajittu wallahi na so an ni shajaratun ina ma ni bishiya ce to ubar da ake yanke ta ruya haza an rawaito wannan magana wannan magana hazal kalam wannan magana wajittu na yi gurin an ni shajaratun ni bishiya ce to ubar da ake yanke ta sai duk malaman hadisi suka ce min kaula abi zarrin wannan ba magana annabi ba ce magana abi zarrin ne kamar annabi ba zai iya faɗa haka ba ko yanzu ba tun da dai damu muka sha abin da ya sha to da bakinmu abin da zai faɗa kenan bari ku ji abin da za ku faɗa ku kawai ce za ku ba gashe ku ya faɗa ba wala yati ara kullil aminu ina ma ni aswaki ne a bakin annabi yana gogawa sallah ba gashi shi ba to sai malamai suka ce to wannan dai ba magana annabi ce magana abu hurairah ce kamar shi annabi annabi ke masa da tsoron Allah ta zai iya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam min qawli abi zar suka ce wannan magana abi zar ce nafsi wa huwa asahu to kuma shi yafi inganci a ce wannan magana ba ta annabi ba ce a ce ta abi zar ce duk gabaki daya wafi hadisin mugirata an kawo daga hadisin mugiratu mugiratu yake cewa sallah rasulullah sallah manzalla ya yi sallah hattan tafa kad kadama har kafafuwansu suka kumbura suka dinga kumbura shekara goma yana ibada har kafafuwan suka dinga kumbura sallah alaihi wasallam wafi ruwayatin wata ruwaya kana yusalli manzalla ya kasance yana sallah hatta tarima kadama har kafafuwansu su kumbura sai kun Allah mun zo na da magadan su ba mu ga ibadar shehu ba da amma dai mun ji labarin ta mun ga wanda suka zauna da shi amma mun zauna da ibadar shehu jami'an shehu alhaji saboda tsaba alwala ga jikinsa yana saba duk an kama ruwa sai an yi alwala in lokacin nafila ne kuma sai an yi nafila da karatun qur'ani da'ima duk alwala dai alwala har sai kaga hannu yana saba jiki yana saba saboda tsabar alwala da kaza da tsabar ibada tun kana jin wuyar ibada har ta zo kana jin daɗin har ka ma saba ma kai ma shi kenan ka shiga duk gaba ke da tun da komai kana tirenin kana tirenin kana tirenin kana tirenin kana har kuma sai ya zama ma jiki ma shi kenan ba yanzu zai zama ba ba mai wuya ba to wannan kenan to manzo Allah ya sallah hatta kafafuwan suka kumbura faqila lahu sai aka ce da shi an takallafu haza yanzu ka dinga ɗorawa kanka irin wannan aiki wa ƙargu fira za ka gashi ko an gafarta ma yau in wuni aka ce an gafarta ma na ai sai bacci gashi ko an gafarta ma ma ta kaddama abin da ya gabata min zambika daga zunubinka wa mata a kara da abin da ya jinkirta Fala sai annabi ya ce afala akuna abdan shakura to ba zan zama bawa mai godiya ba wannan ibadar da yake duk godiya ce wannan wahala da kuka gani ba wai jiran wani za a biya ko za a yi kaza ba Allah ya sauke a godiya kawai nake wa Allah ta fara to to kaji fagen arifai to arifi in ya fahimci nan wajen to shi kenan yanzu mutum ya ma alheri in mutum ya ma alheri in dai kai da ne to godiyar sai ta kusan ma ninka wannan alheri kyau godiyar ta ninka wannan alherin to ubangiji tabaraka wa ta'ala shi wanda ya mana babban alheri ya ba mu kanmu ma kanmu da ya ba mu hadaransa ce Allah zai haɗa kulla shi in karɓa Allah shi ya ba kowane abu halittansa malamai suka ce ma'ana halitta abu yan zahiri ke halitta abu ma'ana tajallin Allah ne ko me ya diga baki ɗaya to kai da samuwar kama kyauta aka baka ijabi kenan sannan ake ci gaba da kai in dadi duk abin da wannan rayuwa numfashi gashi nan available da za a toshe mana hanci wajen numfashi yanzu za mu mutu sai ijadi ta yanke ba in dadi kenan to yanzu numfashi ma amma shi ya fi komai ba wanda yake tsoron wata yayi za a zo a kwankwasa kofa a ce a kawo kudin numfashi da ake ba ga oxygen na Allah kenan ga abin mamakin turawa malaman ko california ne ko na physics sun taɓa yin tunanin wai mai sa wai ba za su tarwatsa wata ba su sa wata nukiliya ya tarwatsa me yasa ba za a yi haka ba da abu su da kansu kuma suka yi tuna suka yi ilimin suka yi calculate nisa ga tofa in wata ya tarwatse duniya ma za ta narki saboda wata shi yake ba mu oxygen muke sha shi yake tace zafin rana ta zama sanyi shi yake huro sanyi kogi wannan kogin da motsi wannan motsi da kogi yake wannan buga da yake duk albarkar wata ne duk wani mai motsi albarkar wata da zai a taba tsaye to kowa sai ya ci to sai rana kuma ta narka mu duk gaba suka ce o to to ashe duk wanda ya tarwatsa wata duk wanda ya taɓa tsawon da zai abu ai sabon ilimi ne ka haka ba kyale mai ilimi ne in ba tsaro sai a taɓa rana mana washe suka je kusa da ita ma bari a yi tunanin a ɗana mata bom ko a ko a ɗana mata kaza to wannan ke to ka gani yawwa to wannan ke to yanzu duk godiya to yanzu duk wannan duk abin da in fitila muke nema gashi nan in wata yana nan ya aikin da za ka yi in ba kawai bari da rana ka yi duk gaba ga fitila Allah nan tana haskaka ba wanda ya taba aka kama bil na rana na wannan fitila da muke ganin ya haske da kaza imdadi gashi nan wanda zahiri na zahiri da baɗi to ashe kyau arifi in ya san wannan to ya ta gode wa Allah ibadarsa ya ta godiya ya ta komai to kuma sai Allah ya kara masa da haka shi wajen mun gode Allah ya ce ibada yan ɗarikansa godiya ce ga Allah ta irin ta kakansa wani hauhu da makamancin wannan an abi salamata makamancin hadisin daga abi salamata da abi hurairata wa abi hurairata da abi hurairata wa qalat aisha to sai da aisha ta ce radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta kana amalu rasulullah sallallahu alaihi wasallama aikin manzon Allah ya kasance dimatan dawwama shi yake in manzon Allah ya fara abu dawwama shi yake wannan shine sirrin dariƙan mu in an shiga ba fita saboda dimata kaga wannan hadisi na sai da Aisha manzon Allah in ya dau abu ya dinga yi to za ka ga ya dauke shi har mutuwa yana yi kuma na nafila ba wai farilla bane yanzu duk asabar sai ya zo masallacin Quba ko da raƙumi ko da jaki ko da doki ko da abu wannan Allah bai faranta ba da asabar amma dai shi kirkin da suka yi masa su ne farkon musulunci nan ya fara sauka a madina din nan na to duk asabar ya zo ya gaishe su sallallahu alaihi wasallam dai abu to haka aikin sa yake saboda aikin da ka dawama yanzu a ga masu asraru tsofaffi masu asraru ce za su ce wannan aya in ka ja ta kaza yanzu yanzu bukata za ka biya kai ko yadda ka ja ba ta yi ba abin da ya sa za ka samu kila wanda ya rubuta wannan kullum sai ya ja wannan ayar wannan adadin ya yi wajen shekara talatin yana yi ko ya yi wajen shekara arba'in yana yi har ayar ta zama shi sai yanzu ko sau ɗaya ya faɗe ta sai ta aiki to kai yanzu za ka fara ayan za ka fara kaftu in dai mutum da ya je ya yi shuka ya ci hatsi to ai sai ya yi ta aiki sai ya yi ta aiki to amma an hatsin kuma ya fito kuma ya gama ya gama da ya je gona ya ci da ya je gona ya ci da haka in kana son wuridi kaga tasirinsa ka karɓi mai izini ko da guda ɗaya ne ka riƙe shi da kyau ka dawo ka samu kamar shekara goma kana yi ba fashi to sai ya zama kumfe ya kun yanzu yanzu haga kana ta sarrafi da shi da an ganka sai a gan shi amma sai ka fara sai ka fara kamar mai haƙar rijiya ne sai ka ɗan fara haƙar rijiya ta yi tsawon ka ka bari ka je ka ɗau wata sabuwa kuma ka haɗa ka haɗa ka bari ka je ka ɗau wata sabuwa ka haɗa har abada ba ka sha ruwa ba haka ka haka sai dai an ce in an ce ko kwana ɗaya za a yi ko kwa to she kai kwana ɗaya ko kwana uku za a yi ko kwana bakwai shehun sharif ibrahim yurom rahmatullahi alaihi na mai dubur asalansa na bai ma'abi ne shi duk abin da aka ce kwana goma sha ɗaya za a yi ma sai ya ce ma to ka je kai sha ɗaya sau sha ɗaya na ga wanda ya ɗakfa falin wuridin ya laɗe fi ɗakfa falin sai da ya kwana sha ɗaya sau sha ɗaya kullum ɗakfa falin ina wajen dubu talatin da dubu takwas da waye da ɗari takwas da waye a da ya kwana goma sha ɗaya sau sha ɗaya duk gaba ke da to amma ce amma haka wai wani mutum yana zaune ba masu gaida shehu jibril suna ta zuwa daga can sahara ana ci ko raƙuma da- da buhunan hatsi da buhunan kaza buhunan gero buhunan abu hadiya ne ga ta nan da raka ya kagan suna yana zaune kawai sai dai arziki ake ta kawo masa a ga yake faɗa a zuciyarsa yana zaune kawai sai dai arziki ake ta kawo masa bai komai da shi sai shehu girma ya kalle shi ita to mutum tana so ta zama irin gibirima amma ko amka wuyin salatul fati ba ta iya ba ma'ana ko salatul fati dubu goma sha shida da ɗari shida da arba'in da ɗaya amka wuyin kenan ko amka wuyin salatul fati ba ta iya ba Haka, amma shi wani ba akwai shekarar da aka ce yan nigeria ko sun kai miliyan nawa sai da ya yi salati adadin wa'annan population din yan nigeria salati adadin population din yan nigeria bayan to kai yanzu ko adadin yan mutan kaduna ma ka taɓa ma tunanin wannan gagari akwai aiki ko yawa dalla azimu Allahu akbar to aikin manzo Allah bi mata dawwama shi yake wa ayyukum yudiku waye waye a cikin ku zai iya haka ji sai da Aisha radiyallahu wa qalat sai da Aisha tace kana yasumu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumi hatta na kula la yafdur har mu ce dai wannan da yafi shikenan wato dawwama zai na wannan azumi na na nafila ba na farilla ba na nafila wani zo zai dau watanni yana yi to kuma bai bai karo da cewa annabi bai taba wata guda cir yana azumi ba inda ba na ramadana ba sai dai eh, sha'aban sha'aban ne yake yin sa gabaki daya duk gabaki daya to kila magana tana kuwa kila kuma eh, wannan wani nau'i wani lokaci ne duk gabaki daya amma dai gashi ta ce eh, wani zo zai dau azumi har mu ce ba zai shi kenan ya daina shan ruwa to yanzu dan mutum ya dan yi kwana ashirin yana yi ba za a ce ya daina shan ruwa ba wani a ce an ga wani ya jira wajen wata uku yana yi duk gaba ki da wani irin wani zuwan kuma zai ki yin azumi sallallahu alaihi wasallama ba fa na farilla ba na nafila ake faɗa hatta na kula la ya su muhammad ce yanzu dai ya daina azumi dai sallallahu alaihi wasallam ce yanzu dai ya daina azumi na nafila ma'ana wani hauhu da irinsa an bin abbas an karɓo irin wannan daga abdullahi dan abbas wa ummu salamata da ummu salama wa anasin da anas wa qala anas yace kuntu kunta la tasha'u an tarahu fil layl musalliyan illa ra'aytahu wato yana daga mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana anas yake cewa idan ka kowaye kai la tasha'u baka yi nufin an tarahu fil layl musalliyan ka ganshi yana sallah ba illa ra'aytahu an ka kai so in ga annabi yana sallah to in ka je ka tarar da shi yana yi wannan mu'jiza ce sai ka tarar da shi yana yi wala na'iman kuma in ka yi nufin ka zo ka tarar da shi yana bacci illa ra'aitahu na'iman sai ka zo ka tarar yana baccin kuma sai ka ina so in ga annabi yana bacci sai ka zo ka tarar yana baccin kuma yanzu duk abin da da ka zo da shi shi da kan so wannan yana da wannan mu'jiza ce to kuma amma ita ta faɗa ne a irin kokarinsa sallallahu alaihi wasallam duk gaba kenan wa ƙala aufu bin mali aufu ɗan maliku ya ce fala ya murru bi aya aufu ɗan maliku ya ce kuntu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance da tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dare ma'ana babu shi amma dai abin da yake nufi kenan fastaka ma'ana sai ya farka sai ya asuwaki wannan al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya farka da daddare sai ya asuwaki asuwaki yana korar bacci kamar yanzu ka ce za ka yi makilin kamar da ka duba idan ka tashi da tsakar dare in ba ka so baccin ka yanke ba za ka yadda ka taɓa ruwan alwala ba sai dai da ka yi fitsari ka yi tsarki kawai ka zo ka kuma faɗuwa saboda ka san da ka yi alwala baccin na ya lalace duk gaba to to asuwaki yana daga cikin abubuwa masu hana bacci to duk za ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wanda ya ji bacci ya dame shi ya- ya abu to ya tashi ya shafa idansa ya shafa idansa hadisin ba da rike shi sosai ba ya bace mu to kuma ya tashi ya je ya alwala idan ya haka wani kullin ya warware to ya tashi ya je ya alwala kulli ya warware ya zai na fila raka abi shi kenan duk kullukan masu warware sai ya ji ma baccin babu duk gaba ki daya to al'adar manzo Allah ya sa in ya farka daga bacci dama asuwakinsa yana kusa sai ya goga bakinsa ya shusu sai ya goga dan bacci ya tafi sannan ya tashi ya je ya alwala ya zo ya kama sallah to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastaka sai ya aswaki summa tawadda sannan ya alwala summa qama yusalli sannan ya tashi yana sallar dare fa qumtu ma'ahu to ni haka naga haka yana zabura na je na yi alwala maza maza na zo na tsaya kusa da shi fa bada sai manzo Allah ya fara sallar tasa فاستفتح البقرة سيبوت سورة البقرة غير الموضوع عليه ولا بال ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه سيبوت سورة البقرة فلا يمر يدنك كرنت في سورة البقرة كما بايا شجوا بآية دوات آية سورة البقرة آية رحمة آية الرحمة إلا وقف وسأل سيأتي آية رجع الله رحمة إن يزوت آية الرحمة أتكين سورة سيأتي آية رجع الله رحمة wala ya muru bi ayata azabun baya shigewa da wata aya ta azaba illa wa kafa wata awwala sai ya tsaya ya nemi tsari da da ita sai da ya kai karshen surar baqara ban sunna ala qawmi kafir sun maraka sannan ya ruku fama kasa bi qadri qiyamihi gwargwadon tsayuwar da yayi a karatu haka ya tsayuwar a sujada a arku'u kaga yanzu mahaddata suka san wannan yanzu dai komai saurin mahaddaci da iya haddasa da ƙarfin haddasa ƙila ya ɗanyi minti kamar arba'in a suratul baƙara yana karantawa don kuwa irin mu ne ma wajen awa biyu duka ba za ta yi awa biyu ba dai amma dai zai yi ɗan mintuna ko talatin to abu to ko minti nawa ya dai yana karanta suratul baƙara nan to irin wannan mintunan kuma ya arku irin yanzu misali mu ce rabin awaye sallallahu alaihi wasallam a tsaye yana karanta sura kaji dai sai an yi addu'a ko ina ba wai kuma shi karatun manzo Allah tiriyan tiriyan yake fasalu ne duk in ya aya tsaya duk in ya aya ya tsaya duk in ya kai aya tsaya ba ya haɗe ta ba kuma ba laifi ba ne to misali mu ce yayi rabin awa to sai da ya ruku'u ma adadin wannan yanzu an samu rabin awa da tsayuwar misali mun ce yanzu an samu awa ɗaya in mun ce da abu ko ko in kwata ya yi a tsaye yanzu ya yi wata kwatar arku yanzu an samu rabin awa to irin tsayuwar da ya gwargwadon tsayuwar da ya shi ya arku ya ƙuri shi kuma zikirin da ya dinga ya arku subhana ziljabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamati sarki ya tabbata subhana sarki ya tabbata ga ziljabaru tuma abocin rinjaye karatu ne mai ɗimbin yawa jabaru ana ce ɗori jabara ka ɗirahu ya ɗora tunaninsa mutum ya zo ma zuciyarsa ta karye saboda tsoro saboda abu ka gaggaya ma maganar da zai yi ƙarfi to sai a ce yanzu ka ɗora karayar zuciyarsa jabaru kenan duk wannan ko kuma ya karye ma na jiki ɗin kuma ya karye a kai shi gidan mai ɗori shi kenan mai ɗori ya ɗora shi sai a ce jabara ya ɗora da haka ake cewa da gausun zamani jabirul kasan shi mai ɗora karayan zuciya ne duk rashin bin Allah da salbu da ya samu zuciyoyi shehu ya ya ɗora a waje da ni haƙan da jabarul kasari Allah ya samu da dan ɗora karaya kuma ai ta ɗoru an gani an ce daga karya a kafa ba daga karya a zuciya ba daga karya a kafa karyewa kafa za ta gyaru amma an zuciyarka ta karye cewa ba zan iya ba shi ke ha abada ba ka iya haka ce wannan an yi an gama ma ina wani garaje gada mai ce a ɗora miya ya ka zama garaje gada mai ce a ɗora miya maza a ɗora miya duk gaba ke ya ce duniya ya ta kafa faila gaba ke ya gani to wannan jabarutiya kenan to kuma ana cewa da ƙaharurin jaye da ɗaukaka ne da jin ɗaukaka da jin rinjaye ɗin na Allah duk gaba ki da jabaru ne dan mubalaga a ƙara mata jabarutu jabaru ne jabarutu rahamutu rahamatu wadda da ƙara aka azamutu da duk gaba ki da to tsarki tabbata ga mai rinjaye biljabaruti wal malakuti tsarki ya tabbata ga mai iko iko yadda mutumin faransa ya san iko mai shirya abin da ya ga dama mabuwayi malakut wal kibriya mai jin mulkin kuma mai jin matsayin kuma mai jin girma din kuma sallallahu alaihi wasallam wal azamatu da jin girma din kuma wayannan wayannan kuma wannan fasarar zahirin su kenan da muqawat to kuma suna da fasarorin su na batini kuma to manzo Allah ya dinga wannan zai sun masajada mana sana ya dago ya kuma yin tsayuwar da ta yi wata sun masajada sannan ya sujada wa qala fi misla zalika ya faɗi irin wannan sun sannan ya kuma tasowa sallah kuma sun makara a ala imrana sannan kana ta ala imrana gaba ɗayanta ita ma ya mata haka sun ma suratan suratan sannan duka bin sura bayan ya gama na ala imrana ya kama nisa'i kuma bayan ya gama ya kama ma'ida bayan ya gama haka ya dinga yi kai in dare ne irin na yanzu ma ya gari ya waye duka ya fa'alu misil zalika yana aikata irin wannan sallallahu alaihi wasallam wa an huzaifa ta an kaba daga huzaifa misluhu irin wannan hadisin wa ƙala huzaifa ya ce sajada na hawa min kiyami da ya sujada ma irin tsayu irin daidai lokacin da ya ɗauka a tsayi wannan shi ya a lokacin sujada diga ai dama malamai suna ta kai da kawo wanne ya fi lada ne tsayuwar sallah karatun nan mai yawa tsayuwar sallah ko ko doguwar sujada ita tafi duk gaba gida wayansu waliyan sun ɗau doguwar tsayuwa ita tafi a nafila nafila ake faɗa wannan diga wani soliyan kuma suka ce a doguwar sujada to shi kuma Allah duk biyun yana yi wani zuwa za su ce ya yi sujada har sai da muka zo muka girgiza shi wannan ko ba shi da rai akwai jikansa kuma sajjadu wanda ake ce mamma da sujada wani sarki sarkin da ya daure shi a kurkuku to amma sarkin yana da taga da yake budewa ya gano kurkuku kullum ya gama sakacinsa ya tashi daga barci da rana tsaka in ya bude sai ya ga an shanya wani zani baki a rana sai ga an shanya wani zani baki a rana wata rana da yake tunani wai dan Allah mai shanya zanin nan shi kullum zanin jikewa ike yin gurkun ne aka ce ai ba zani bane a ce aka ce ali sajjadu ne dukan annabi ne ala ji ala ya ce ai yayi sujada ne tun da inuwa har kuma har kuma rana ta zo har sai azhar ta yi sai mana zusafanati sai da zaɓa sai da mahagoshin ya kanta kamar ta wajen saukar akuya suna ce masa jadu zai safanati suna kala-kala ibada to haka shi a mazhabarsa sujada ta fi wani kuma za ga a mazhabarsa kamar sai na usman shi kuma tsayuwa sai ya sauke qur'ani a tsaye sai sauke qur'ani a tsaye ko wani da mazaje ma mala akwai mazaje Allah kuwa to ka gani to shi ma sujada haka wanda lasa bayyana sajada ta yi kuma ya zauna tsakanin sujadojin nan guda biyu zama da ake na hawa minu ita ma zaman ya yi mata wannan adadin to haka yanzu wannan sallar raka a ɗaya kawai sai ta ɗau wajen awa wajen biyu ko uku ma kira to yanzu aka ce za a yi raka a hudu sai da aisha ta ce raka a hudu yake ya ƙara raka a hudu sannan ya shafa idotin raka a uku ta ce an hudun ba irin taku ba wa ƙala mai hadisi ya ce hatta ƙara albakarata har ya karanta suratul bakara wa ali imrana da ali imrana wan nisa'a da suratul nisa'i wal ma'idati da ma'ida sai da ya raka a hudu kenan sallallahu alaihi wasallam wa an aisha ta an kaba daga sai da aisha qalat ta ce qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya tsaya bi ayatin da aya guda daya min alqur'ani ta qur'ani lailatan daren gaba da ita ya dinga karanta tunda ya ce gairar maghdubi alaihim wala dhalin amin ila ya dauko surat ma'ida din har yazo ita ce ayar nan ta cikin sura ma in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim dadin wannan magana ta annabi isa annabi da irin wannan lauya da annabi isa yawa al'umma daga baki daya waliyai suna da fahimta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama shugabanmu ya yi fahimta a cikinta ya dinga karanta ta ya dinga har sai da ya gari ya waye ita kada yake maimaita in to azimu fa innahum ibadu fa in taghfir lahum kila a ruwaya a karshen ta yace allahumma ummati ummati har abu wayan su mahaduwa malaman sun ce abin da yasa ya ta maimaita ta bai ji Allah ya ce ya gafarta al'umma sa sai karshen dare lokacin sahur to wai a rufe suka ce mun hikimar magana ne shi dai Allah ya ce da annabi ta an ta kunta linnas ta ki zuni wa ummiya ilahi ne kai Isa kai kace da mutane su riƙe kai da uwarka ubangiji ba Allah ba qala subhan ma qultu lahu illa ma amartani an ubudu Allah rabbi da ya musu sai abin da ka hore ni su bauta Allah ubangiji na da nasu haka na zauna har ka ɗauki raina wannan ma ta wafai da ni da ka karɓi raina kuma kunta an tarraƙe ba alayar yanzu kuma ubangiji kai ne mai kiwon su ni ne nawa a ciki inda ka karɓi raina wata ala kullu shay'in in to azib to yanzu dai ubangiji duk wata magana ma ta ƙare sun yi abin nan da suka yi to yanzu kuma kai ne mai su kuma kai suka yi wa laifin in to azibhu in ka azautar da su fa innahum ibaduka bayinka ne bayinka ne suka yi ma laifi ka azautar da su ka yi zalunci ai ba kai zalunci ne to azibhu fa innahum ibad wa in taghfir lahum in kuka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim ne mabuwa yiwa al hakimu hikima hikima ce ai ba ma'arifa ce ta innaka antal azizul hakim yanzu kai yanzu kai mai kaɗau Allah a nan wajen yanzu Allah ya zama mai azabtarwa ko ku ya zama azizu alhakim ya karfin ka yanzu in ta azu ba ina da bada wani taka sun lahu ina ka ajal azizu قال الله sai Allah قال الله sai Allah ce haza yau mai fa'u sadiqina to yau dai rana ce da masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su shi ma ya rama magana yanzu yanzu ya mahajjubi shi ya shiga uku shi ƙur'ani yake ta kwana da shi yanzu daga abin da annabi isa ce in to azum fa inna wa in ta rafin lahum fa innaka antal alim saboda dadin magana da hikimar da take ciki da mazalla ya kwana tun ya dare gaba ɗaya da ita mazalla ya ga wannan ayar bai dace a shige ta ba ta kaɗai ta saboda abin da Allah haza yau min fa'us sadiqina sidqu lahun jannatin ta jiri ta fiya lanharu kalin na fiya abada menene azam min fa'us sadiqina sidquhum lahun jannatin ta jiri ta to ubangiji ya azam min fa'us sadiqina sidquhum yau je rana ce da masu gaskiya gaskiya su take abu da haka arife suke ta roƙon Allah gaskiya cikin duk abin da ka sa a gaba ka sa gaskiya a ciki to sai ta amfane ka ranar tashin kiyama masu gaskiya ne kaɗai to kamar Allah Allahu a'lam amma kamar Allah yana zigaya wa annabi da to ba laifi tun da dai ka ce in an gaba da azizun hakimin muna nan to amma fa ai akwai dan wasa akwai dan shirme a ciki irin ko akwai wanda ko mai imani ne bawan Allah ne dan haka akwai maganganun malamai akan zancen kiristoci ko zancen abubuwa duka baki daya akwai dai zancen dole ba za ka yi azalimi hukunci ba za ka yi mai dan wasa hukunci ba za ka yi mara ƙarko za ka ga wani kuma bawan Allah ne da gaskiyarsa da kaza yawa ya zai mai fa usali ina sidquhum dai to amma kuma mu muna nan kan shari'a dai sai wanda ya ce la ilaha illallah dai kaza kaza su ma suna da iya tasu to saboda sirrin da yake cikin wannan aya saboda abu manzo Allah ya tsaya da ita akwai irin wannan ayoyi a cikin qur'ani masu wa ma yaqiluha illa al-alimun ba mai hankaltar sai alimai duk gaba kida duk gaba kida to manzo Allah ya tsaya da ita yana yi har gari ya waye sallallahu alaihi wasallam bukwanan sai ba Allahumma salli ala Alhamdulillah